bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ka dauki abin da ya samu ah zamu juya wa uturmi na biyu kenan a cikin wannan tahdhiru طلاب العلم والمعلمين من مغبة الشهرة بين الآدميين muna jin maganganun da ake kawowa wanda suke da alaka da nasoshi da suka nuna hani zuwa ga neman shahara da hadarin da ke cikinta za mu tashi inda yake cewa warawal bukhari an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama rajulun yajru izarahu khuyala'a khasafa Allahu bihi al-arda wani mutum a cikin banu isra'ila yana tafiya yana jan tufafinsa don nuna wato girman kai da ɗagawa Allah ya yi mashi girgizar ƙasa fa huwa ya tajaljalu fiha ila yawmil qiyama yana ta wato faffadawa ƙarƙashin ƙasa har tashin alkiyama wa fi riwayatin lin-nasa'i fil kubra an jarir ibn yazida qala kuntu jalisan inda salim ibn abdullah ala babi dari ina tare da salim ibn abdullah ibn umar ɗaya daga cikin alfuqaha sab'a na madina a kofar gidansa fa marra bihi shabun sai ga wani matashi min ƙuraishin cikin ƙuraishawa ya sabu izarahu yana da tufafi wanda yake jan ƙasa yana kamawa yana ɗagewa fasaha bihi sai malam salimu ya daka masa tsawa wa ƙala ya ce irfa izaraka ɗage wandonka faja ala ya attaziru ilaihi ministir kha'ihi yana ƙoƙarin ya kawo uzuri cewa wallahi ni ma tela ne ya mun da tsayi haka tela ne mun lalata ba haka na so ba da irin wannan uzuri haka ثم أقبل alayya. sannan malamin ya kalle ni fakala haddasana abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bainama baina rajulin mimman kana qablakum yamshi fi hullatin lahu mu'jaba bihi nafsu wani mutum na tafiya a cikin sutura yana jin ya isa yana burge kansa in khasafa Allahu bihi al-arda fa huwa yatajalzalu fihi ila yawm al-qiyamah Allah ka tsaye wa fi sahihaini ana abdullahi ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala yawmal qiyama wanda duk yake jan tufafinsa dan alfahari ranar alkiyama Allah ba zai kalle shi ba wannan lafazin Imam Muslim ne wa ammu awiyatu wa awiyatu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iyyakum wattamaduha fa innahu adh-dhabhu nabi yace na hore ku da yawan ziga junanku kowa kowa ka gani ka ziga shi ya ziga ka ka yabi wane wane yabe ka irin yadda yan boko suke yi idan mutum wai zai jawabi sai an yi citation sai an tsaye da shi duk an faɗi falalar duniya da yake da ita shi kuma yana ƙara gyara abin nan na kita ɗin shi ka san boko ba tawalu a ustazanci dan aka ce an ramma sai ka ce almajiri aka rama kala sai ka ce almajiri ne duk tawalu ne ba kuma zai da za ka ji wani bako ya zo a cewa sunan ka ce sunana alarama malam musa malam fashi sai dai ce Musa malamfashi haka kawai zai faɗa ko amma boko fa waye kai ce baristawa ne injiniyawa ne akitatuwa ne daktawa ne balantana kuma farfesa yana ganin shi ya mafi kowa kuma aka kira shi ba faɗi wannan ba yana ganin an raina shi da za ka faɗi sunan shi aka ziƙau yadda baban shi ya raɗa mashi sai ce kai masa dini to boko shi ba a gina shi akan tawalo ba an gina shi akan alfahari ne dama tunda abin duniya ne kuma to da sauki amma dai shi abin lahira to ana so ka zama ka taka tsantsan da guje ma waɗannan ɗabi'u da yanzu suka zama ruwan dare shine a dinga yaba wa mutum akan idansa shine at-tamaduha na biya hana har yace wanda zai zo ya dinga maka irin wannan ka debi ƙasa ka watsa mai saboda yana fa innahu dhabahu kaman kana yanka mutum ne da jijiyar jikinsa kana halaka dan uwanka ne rawahu ibn majah warawa abu dawuda wa ghayruhu an ibn an ibn abbasin ya kulu ina nabi sallallahu alaihi sallama na ha an ta'amil mutabarina nabi ya hana abincin almutabarina an yi ukala menene almutabariyan sai nabi sallallahu alaihi me yake nufi sai aka ce almutaaribani yaf'aluhuma li yu'jiza ahaduhuma al-akhara bi sani'ihi wa karihahu lima fihi min riya qalahu al-khattabi a jahiliya sa da wata al'ada sai mutun ya shirya walima abinci ta gasa ya shirya makwabcin shi ma ya shirya a fito da shi kuma a ajiye a fili mutane su zo su ga wanne ne ya fi cika wanne ne ya fi samun yawan kayan annashuwa da wato da yanka babban raƙumi sai a tare a ci a kyala na ɗayan wanda ba a ci nashi ba shi kenan an cinye shi a wannan gasa gasar walima kenan za a ce kamar yadda yanzu mata suke yin biki kowa in ta yi biki tana so bikinta ya zama a wannan makon ko wannan garin ya fi na kowa a ji labarin bikin ita ya fi na kowace ya kotu shuhura ne shi ko ta ce ina so a yi min decoration ne dama tun farko ya fi irin venue ɗin da aka yi bikin wanci ina son a ɗinka wa 'yata zanin gado wanda ba a taɓa yi ma wata 'ya irin shi a garin nan ba ina so a yi mata gara ko kunshi wanda ba a taɓa yi ba to dai irin shi ne annabi ya ce to irin wannan abincin da za a dafa dan alfahari kakka je ka cikin asali kamar musu kayan su annabi ya hana zuwa cin irin wannan abincin wata al'ada ce da suka saba a jahiliya mutum ya dafa abinci shi ma wani ya dafa kowa ya ajana shi mutane su su kalla su ga wanda ya fi cikar yawan naman raƙumi da yawan kayan annashuwa da yawan ababen sha to shi za su zauna su ci ɗayan kuma sai a ce mai dariya a ce ya yi asara sai annabi ya ce karkaci warwa muslim an amir ibn sa'adin qala kana sa'd ibn abi waqas fi iblihi faja'ahu ibnuhu umar sa'd dan abi waqas kun san daga cikin waɗanda suka guje ma fitintunu da ake radiyallahu anhu da haka lokacin fitintunun nan sai ya gudu daga cikin gari sai ya koma wata gonar shi gidan gona ya zaman shi baya samun ziyara ma sai lokaci bayan lokaci to yana zaune sai ya ga wani ɗan shi mai suna Umar ibn Sa'ad wanda shi kuma Umar dan Sa'ad ya shiga cikin rigingimin siyasa kawai sai ya ganshi ya taho da baban ya ganshi sai ya fara addu'a yana cewa uzu billahi min sharri hadar rakib ya Allah ka tsare ni daga sharrin wannan na kan dokin nan dan shi ne fa saboda ya san halin sa fa nazala fa qala lahu anzalta fi iblika wa ganamika wa tarakta an-nas yatanaza'una al-mulka ce baba ya za'i ka zo nan cikin gidan gona ka zauna ga mutane can ana ta jayayya akan shugabanci kuma kai ka cancanta fadaraba sa'adun fi sadari sai naushe shi a kirjinsa faqala uskut yace rufan baki samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya an-naqiyya al-khafiyya naji annabi na cewa Allah yana son bawansa mai jin tsoransa wanda ya wadatu da abinda Allah ya bashi wanda yake kokkoye kansa baya so ya fito a cikin mutane shi dan yana so ya gayyaci mahaifin ya je a ci gaba da rigimar siyasa nan da ake a lokacin ana rigingimin nan tsakanin su Muawiya da su su Sayyidina Ali da sauransu yana so ya gayyace shi wannan Sa'ad da Abi Waqqas ya taba yin wani abu da Umar ya nuna mishi cewa kuskure ne ya je gina wani kankame man gida lokacin yana kasar Kufa Umar ya samu labarin cewa Sa'ad da Abi Waqqas ya yi gida wanda babu irin shi a gari sai ce Sa'adin da na sani ce a bai dace da wannan aikin shi ma shi ce sai ya kira Muhammad ibn Maslama ya ba shi kuɗi ya ce idan ka je bayan garin kufa ka sami da ake sai da itace ka sai itace mota guda ko kuma amalanke guda ka tafi da shi ka je gidan da sari gina ka kona mun shi shi kaka ce kowa komai haka ko yayi ya tafi ya je sai gan shi ko yana kewaye itatuwa a jikin gidansu lafiya yake kula kowa sai da ya cinna ma gidan wuta sannan ya ce to umar ne ya ce in kona amma kan kan ne magana da kowa sai na gama sari ya gane umar ya dawo da shi cikin hayyacinsa ne cewa wannan bai dace da shi ba bai dace yana sahabi babba cikin manyan sahabbai cikin mujabud da'awa yazo yana yin abu na alfahari ba saboda gudun shuhura da sahabbai suke yi da sauran magabata malam sahabbai sai dai a yi ta musu addu'a kawai radiyallahu anhu eh baka iya kawo musu law anfaqta ma fil ardi jami'a eh ba ka taba kawo musu ba wa hadha abu ubaida ibn al-jarrah lamma dhahaba madadan ila amr ibn al-as fi ghazwati zati salasil sayyidina abu ubaida aka tura shi kwamandan runduna da aka ƙara reinforcement reinforcement na runduna aka tura shi zuwa ga yakin salasin wane ne kwamandan salasin shine amru dan asko qala qala amrun li abi ubaida wan nafar alladhina ma'ahu to amru dan as sai ya ce ma waɗannan sojoji da suka zo ana amirukum to fa kun zo kun shiga cikin runduna ta da haka ne kwamandan ku wa ana arsaltu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam astamidu bikum ina aika annabi a turo ku fa qala al muhajiruna bal anta amiru ashabika wa abu ubaida amirul muhajirin suka ce a'a kai dai ka ci gaba da komanda ga waɗanda suka tare da kai mu kuma yanzu wanda muka zo da shi shine komandan mu kaga za su jawo rigima kenan ko fa qala amru innama antum madadun amdattuhu amru yace ba ku isa ba ku da na ce a kawo mun ku cikin rundana ta ku ce ku ba ku da komanda sai wani daban fa ma kana min abi ubaida fi hadha al-mawqif illa an akhlasa lillahi wa taraka shura wa ra'ahu dhihriya wa qala abu umaida inda ya so sai ya ce eh din baka isa ba kai din wayo shi ma ka musulunta mun riga ka musulunta kuma mu ma jarumai ne irin ka baka fi mu jarunta ba da haka ni ne kwamandan waɗanda na zo da su daga nan sai a samu rigima ko irin yadda neman shuhura ke kawo rigima sai ce kwantar da hankalinka wallahi ya amru innaka in asaitani la uti annaka in ka ki jin magana ta ni zan ji maganar ka wa sallama ilaihi al-imara yace gashi nan kai ne shugaban rawahu al-aqidi ibn asakir wa dhahabi ibn kathir wa hakaza kana sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'ina yafirruna min ash-shuhrati wa adam al-ikhlas fillahi fil aqwali wal af'ali kama tafirru al-farisa min al-asad haka sahabbai suke gudun duk wani abu na neman shahara da duk wani abu da zai taba ikhlasin su yadda ka san akuya tana gudu in ta ga zaki ko barewa haka suke gudu wa za Khalid ibn al-Walid inda ma amarahu amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab an yatruka qiyaratul jaysh da Abi Ubaida ibn al-Jarrah qala sam'an wa ta'atan li amirul mu'minin Khalid babban komanda ne kamar yadda aka sani tsawon zamanin da ya fara komandanci tun daga yakin Mu'ta har zuwa duka halifanci sai na Abubakar da Umar ya hau sai Umar ya ga zai yi canje-canje sai ya canza shi sai ya saka sabon komanda shine Abu Ubaida ibn Jarrah Abu Ubaida ya tafi da sojoji ya tafi da wani wato qati'a min al jaysh tare da wasikar cewa an yi ma wancan komandan murabus shi an nada shi da yaje tare da su a fagen fama bai ba su ba ma sai da aka kai wasu kwanaki aka samu yanayi psychologically zai iya ba su cikin kwanciyar hankali da ya bashi da Khalid ya karanta ya ce ba komai ya ce na yi biyayya ya kwabe duk wani shara duk wani abin mukami ya kwabe ya ba abu ubaida ya koma cikin sojoji aka ci gaba da fafatawa wani ne yanzu aka ga akwai matsala aiku akwai matsala wa min al'ajabi an ya hujja ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma yarbu ala mi'ati alf sahabi yana da gaskiya abin mamaki ka taba mulahazantan wannan annabi yayi hajjatul wada yayi shelar duk a taho daga ko ina a hadu da shi an ce sama da mutum dubu ɗari ne sahabbai suka yi aikin hajji da shi falam ya ƙadiri bin hadirin al'asƙalani ala kowace hibzihi wa si'atit tila'ihi duk da kulafuci na ibn hadirin al'asƙalani in kai ne karatu ne kasan mai ma'ana wannan jaraba irin ta ibn hadirin da bibikon zance ya dinga lalubo sunayen sahabban nan yana jera su a cikin al'isaba amma ƙarshe wanda ya iya samun sunayensu da tarihinsu mutum dubu takwas a cikin sama da mutum dubu ɗari sauran duk suna ina fa'inal baƙun ina suke innahum fi min ala innahum ala min haji qauli sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbul abda at-taqiyyan naqiyal khafi basu damu sai an san su ba basu damu su bayyana kansu waɗanda suka bayyana su ne waɗanda malanta ta kama su aikin soja ya kama su komandanci ko sojoji ko wani abu da yanayi yasa dai aka san su ba dan abin da suka manufata ba sauran da ba su da wata maslaha a cikin asansu ba wanda ya san su wasu sun koma garuruwansu da ƙauyukansu wasu sun tafi wasu garuruwa sun ta jihadi sun ta karantawa sun ta ribaɗi har suka koma ga Allah fatan su kawai su tsira a wajen Allah saboda haka a cikin sama da mutum dubu ɗari ana da tarihin sahabbai kamar dubu takwas ne kawai sauran duka ba a san su ba ba su da wata rijista da za a ce an yi documentin da an san sunayensu duk da kulafucin ibn hajirin wanda ya fi kowa kulafuci a cikin masu irin wannan sabga sauran duka babu abin da ya dame su ba sai an san su ba ibnu al-uthaymin rahmatullahi alayhi wannan malami jama'a yana ɗaya daga cikin ajibu duniya wajen ilimi a wannan zamanin da muke rayuwa amma kun san shi ma duk irin wannan abin sai da ya guje shi sannan aka majami'a islamiyya aka masa tayi bin ba zai aika masa da wasiƙa yadda aka aika wasu malamai ka taho jami'a islamiyya ka karantar a matsayin pioneer staff na jami'a islamiyya ya yi ko da saƙo ya ce ya gode Allah ya saka da alkhairi an kyautata mashi zato amma shi ba zai zo ba shi yana nan a garinsu unaiza nan shi ne dolensa sai ya karantar da su amma jami'ar islamiyya da za a kawo wasu mutane daga wasu garuruwa a kunda sai yana aikin shi ba sai ya yi ba haka an ba da labarin cewa usaimin da kake ji labarin shi ɗin fa jama'a yakan zauna a majalisi daga shi sai mutum ɗaya biyu uku yake karatun wata rana ma yakan riga su zuwa masallacin in ya gaba kowa sai ya ji littafin ya tana filfili har su zo sannan ya karatun ba wai taruwa ake irin yadda ake a ce yana trending ba wata rana wani sarki cikin sarakunan maka ya kai masa ziyara ya gan shi a gidan da yake rayuwa ce ala gafarta malam ka bada dama mana wannan gidan a gina maka wani sabo ai ka fi karfin wannan gidan ya ce a kaka damu ranka dai ai ina ina gina wani na fara aiki ai ina da site dalibai suka je faɗa wannan magana ba su taba sanin ta ba bayan da sarkin ya tabbata suka ce Allah gafarta malam wai dama kana da wani gida da kake ginawa ne yace kwarai kuwa kwarai kuwa zan zo zan nuna muku shi da ya samu dama sai ya fita da su bayan gari sai ya kai su makabarta sai ya ce ga gidan da nake ginawa nan yace nan ne nake ta ginawa kaga ya nuna musu darasi to haka Uthaymin yake da irin wannan da irin malaman nan su bin Baz Uthaymin su Albani da makamantansu idan Allah ya nufin zaka shahara zaka shahara ko baka so Ibn Malik mai alfiya a tarihin sa bai da dalibai dalibai waɗanda suke zama a gaban shi ya rasa su so da kai dinga yawo gari gari yana yawo yana kasuwanci yana karantar da ilimi yana samun ijazoji amma bai da dalibai amma kaga yanzu alfiyar shi ta fito kowa shahara a cikin alfiyar nahu kimma ce sannan yayi wani aiki da ma ba a san labarin aikin ba amma kullun Allah shi yana cikin samun ladan aikin akwai al-Imam al-Yunini wanda ya tahqiqin Sahih Bukhari din da kake gani na yanzu wani malami ya zo na yin majalisi na tahqiqin wannan littafin to sanda yake tahqiqin Ibn Malik yana majalisin kuma shi yake yin magana akan duk wata mas'ala ta nahau in an zo matsalar nahau sai a ce to Allah gaba ta malan ga fagen ku sai a bashi dama yayi ta'aliki wannan ta'alikin da ya dinga yi shine da shi aka gyara nassin sahihul bukhari sannan kuma yayi wani littafi na musamman akai amma a zamanin shi ba mashahurin malami ne da aka san shi akwai malamai da dama irin haka yanzu a irin alƙarya irin tamu ta Zaria ko Kano ko Sokoto zaka je ka tare da wani malami masanin ilimi amma wannan waya ma irin wannan ta zamani wala bai da ita amma kuma ilimin da yake da shi ba kankani bane haka zaka samu wani attajiri shi ma a Kano akwai su attajirai waɗanda ba su cikin labarin masu kuɗi ko wanda aka san su amma akwai kaya a tare da su sun zauna lafiya sun zaka ga sun zauna lafiya ba su da cututtuka ba su da damuwa irin wannan hassada da yawan yi wa juna asiri ko wata makarashiya duk ba ta shiga cikin tsarinsu to amma ba kowa yake gane wannan salamar da ke cikin wato guje ma irin wannan fitina ba al'allama uthaymin yake sharhin al-khafi yace huwa alladhi la yudhiru nafsahu wala yahtammu an an yadhhara an yadhhara inda an-nas aw yushara ilayhi bil bunan shine mutumin da baya kokarin bayyana kansa ka san ko ni waye akwai wanda da kai mace ka san ko ni waye ko kuma ce wai kai baka san ni ba an taba mu labarin wani babban dan fim babban dan fim ne kowa ya san shi anan ya je wani shago irin da ake sai da kasusuwa ko ake bada haya ya je neman mai wurin sai bai ganshi ba sai ya ga wani yaro ya ce to in ya zo ka ce mishi wani ne ya ce ban san ka ba sai kan faɗa ce kai yanzu baka san ni ba kana zama a shagon da ake harkar fim baka sai ce wallahi ban san ka ba ce lalle ma baka da mutunci har sai da ya bari ogan ya zo ce to wannan bai cancanta ya zauna a wannan harkar dai ni bai san ba fitina kawai fa ko saboda mutum bai san shi ba to mutumin da bai damu sai an san shi ba bai damu ya bayyana kanshi tsakanin mutane ba bai damu sai an dinga nuna shi ana cewa shine wani ba au ya tahaddatha nasu anhu bai damu mutane su dinga labari a kansa ba tajiduhu min baitihi ila almasjid Uthaymin yace za ka ganshi daga gidan shi sai masallaci wa min masjidihi ila baitihi ya sallah ya koma gida wa min baitihi ila aqaribihi wa ikhwanihi daga gidan shi kuma ya fita ya je ziyara ya je ta'aziyya ya je gaida mara lafiya duk wata harkar shi ya je baya shiga harkar da sai an san shi yukhfi nafsa yana bakoye kansa to Allah yana sayar wannan mutumin walau kanat shuhra manqabatan tutashawwaqu laha an-nufusul karima la akrama Allahu biha sadatad dunya min al-anbiya'i wal mursalin alladhina ba'atha minhum ma yazidu ala 300 rasulin inda shahara wata abin a zo a gani ce to da Allah ya fifita waɗanda yafi ganin girman su cikin mutane sune annabawa da manzanni wanda aka bada labarin cewa ya aiko sama da guda 300 wa akthar min 100 alf nabi ya aiko da annabi kuma sama da mutum 100 wa ragma zalika lam yahfadana alqur'anu siwa asma'a 25 rasulullahi ghair amma duba ƙwar'ani ya ba mu labarin guda ashirin da biyar ne kaɗai cikin waɗannan ɗaruruwan inda wata abin arziki ne da sai a ce kowa sai an mai surarsa an faɗi labarin shi shi ma Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka akwai wanda Allah bai bada labarin su ba cikin annabawa wannan ya fitar da su daga matsayinsa na annabawa ba suna nan da matsayinsu a wurin Allah amma saboda wannan ba shine abin nema ba wanda aka bada labarin an bayar ne saboda akwai abin ɗaukar izina a cikin labarinsu aqwalu as-salaf wa af'aluhum fi shuhra bayan da muka ji waɗannan nasoshi da waɗannan sai ɗan bayanai game da su sai mu tsallaka kuma zuwa magabata ɗin wato da suka yi aiki da wannan nasoshi yaya suka mu'amalanci shahara ko me suka ce game da ita warada an salafi salihi akwai an anan warada an salafi salihi tahdhirun wa zajrun hawla hubbi zuhuri wa shuhrati bainan nas fa zakara adh-dhahabi fi sirri an sufyan ath-thawri qala sufyan yace iyyaka wa shuhra fama a taitu ahadan illa wa ƙannaha an shuhura sufiyani yana maɗaliban shi nasiha ya ce a hirɗinku da neman shahara babu malamin da na je ne karatu a wurinsa kuma sufiyani ya karatu a gun malamai sama da ɗari uku ya ce amma babu malamin da na je wurinsa sai da ya zama yana min nasiha cewa na kiyayi neman shahara wa anhu aidan qala sufiyanu dai ya ce a cikin islahul mal na ibnu abid duniya annahu qala ya ce kanu yakrahuna shuhuratayn malaman da suna kyaman shahara iri biyu athiyabul jiyad kyawawan tufafi allati yashtahiru fiha wanda ke sa mutun ya zama daban wa yarfa'un nasu fiha absaruhum wanda in ka wuce sai an tsaya an kalle ka in ka wuce sai an kalle ka saboda irin design din ko irin yanayin sutura wa thiyabur radi'a da tufafi makaskanci allati yuhtaqaru fiha wanda zai sa a wulakanta ka wa yustadhallu wa diru a wulakanta addininka tufafi wanda zama na kaskanci shi ma abin kyama ne wa kana yaqulu aidan ha ila sufyan yana cewa iyyaka an takuna mimman yuhibbu an ya'mal an yu'mala bi qawlihi aw yunshara qawluhu aw yusma'a qawluhu ce kar ka sake ka zama cikin wanda yake so a dinga aiki da maganarsa cikin wanda yake so a dinga yada maganarsa kana son ayi sharing da yawa shine ko kana son yawan sharing da tagin karka zama daga cikin haka au yusma a ƙaulu wanda ake jin zancensa ya ce wa iyaka wa hubba shuhura a hirɗinka da neman a sanka fa innar rajula ya kunu hubbu shuhura a habbu ilaihi min adhabi wal fidda akwai wanda wallahi ya fi son ya samu shahara da ya samu kuɗi akwai wanda za a ce mishi da a baka followers dubu hamsin da a baka naira dubu hamsin zai ce a bashi followers ɗin a bar dubu hamsin ɗin ba haka ba ne ashe tsohon tunani ne wannan a cikin wa huwa babun ghamidun la yabsuruhu illa al-basiru min al-ulama'i al-musasira as-samasira yace kuma shi wannan kofa ta shahara wata kofa ce mai wahala fahimta wadda babu mai gane ta sai malami wanda yake da zurfin basira wanda kuma ya gaje ya ga yau shine daga asamir wato wanda ya zauna nan ya zauna can ya shiga ya fita ba kowa ke gane hadarin da ke cikin shahara ba wallahi sai wanda ta riga ta mamaye shi kuma ba ita yake nufi wanda ta mamaye shi ina ƙara ga muku jama'a manyan nan da kake ganin ana ce musu mashahurai da 'yan siyasa da sarakuna da malamai da 'yan kwallo da 'yan fim da duk wani wanda shahara ta bishe shigo da za ka samu kai fira da shi ko ka ji ta bakin makusantan shi kamar iyalan shi sai ga shi ba abin nema ba ce jarabawa ce yace to babu wanda yake sanin haka sai wanda yake ya ji gaje ya ga yau wa anhu aidan iyyaka wa shuhra fama ataitu ahadan illa wa qanna an shuhra wannan duka magana magana ainihin wato abin nan ne al-imamu sufyan ath-thauri wara ibn abi dunya fi at-tawadu'i wal khumul wa fi islahi al-mali an sufyan ath-thauri annahu qala kanu yakrahuna ash-shuhratayn da ta ƙara mai tawa ne saboda muhimmancin abu wa kanan nasu wa kanan nasu min ahli madinati ya'ishuna la yadruna min aina ma'ashuhum ai wani zamani mutanen Madina wasu a Madina suna rayuwa suna samun abinci talakawa ne wajen gidaje 50 ba san ina ake kawo musu abinci ba kullun da dare in gari ya waye za su tara an aje musu abin da za su yi amfani da shi gobe na abincin su suna ta mamakin wane ne ke mana wannan alherin falamma mata ali ibn al-husayn zainul abidin radiyallahu anhu faƙadu ma kanu utuna bihi fil laili daga ran da wannan bawan Allah ya mutu sai suka ga rana ɗaya rana biyu mako ɗaya ba a ga abincin nan ba sai a gane ashe shi yake kawowa wa kana qabla zalika yubakhalu da ko har cewa ake marowaci ne saboda baya kyauta a cikin mutane ba a ganin kyautarsa har mutane sa zargin shi cewa wannan bai yi halin manzon Allah ba jikan manzon Allah bai yi halinsa ba yana da rowa ashe tsabaragen boyewa yake yi shi yake fita da wasu yaransa suna rarraba kayan abincin gida-gida sai an gama kwanciya bacci kamar barayi haka suke bundu to ran da ya mutu sai aka daina ganin wannan abincin yace wa kana qawla zalika yubakharu ibnu asakir ya rawaito shi da Abu Nu'aym a cikin Hilya da Zahabi wa qala Abdurrahman ibn Mahdi qultu li ibn al-Mubarak Ibrahim ibn Adham mimman sami'a na tambayi malam dan Mubarak nace akwai wani malami cikin sufayen malamai Ibrahim dan Adhama wai daga gunwa ya ji ilimi ne sai ce kad sami aminan nasi ai ya ji daga mutane da yawa walahu fadlun fi nafsi ko mutumin kirki ne sahibu sara'ir amma ibadun shi boyayyu ne wa ma ra'aituhu yuzhiru tasbihan ban taba ganin shi yana yin tasbihi ya zauna ya diya inda za a gan shi ba wala shay'an min alkhair ko duk wani aikin alkhairi duk wani aikin alkhairi yanzu sai ya buya wa fil muntazam ibn al-jawzi an ibrahim ibn adam annahu qala ma sadaqallaha abdun ahabba shuhra wannan magana shine shi Ibrahim ibn Adam din ce duk wanda kaga yana neman shahara to kaman bai gaskata Allah ba wa kana idza qara'a fil mushafi fadakhala dakhilun ghattahu Ibrahim dan Adam yana zuriya katan alqur'ani da yaga wanda ya shigo sai ya daga karkasan da duma sai ya boye qur'anin ko ya saka shi a baya kamar irin aikin marwaciya din nan assalamu alaikum wa alaikum salam sai ta ja kwano baya bai so ka gani har ka gane yana aiki mu kuma sai dai mutum ana shigowa ce akan wakan lati wallahi muna nan muna rage aiki muna nan muna kwami wa qala ayyubu as-sakhtiyani ma sadaqa abdun qattu fa ahabba shuhra duk wanda gaskiya yake yi ba zai so shuhura ba duk wanda gaskiya yi wannan duka malamai ne wanda suke goga guske fadan wannan jama'a ba malamai ne wannan zamanin ballan naka ce wai suna hasara ne dan su ba su shahara ba وفي السير أيضا عن بشر بن الحارث الحافي أنه قال متق الله من أحب الشهرة wanda ke son shuhura baya jin tsoron Allah zai iya yin komai wa anhu aidan qala idza urifta fi mawdhi'in faharab minhu din da aka san ka to gudu daga wajen wa idza ra'aita ar-rajula idza ijtama'u ilayhi fi mawdhi'in lazimahu washtaha dhalika fa huwa yuhibbu shuhra kaga mutun yana so a taru yana so din da yaje a taru to ta wannan shahara yake su akwai wanda in zai yi muku daura sai ya kafa sharadi cewa to sai an samu akalla mutum 500 in ba kai haka ba shi ba zai goba ko an gace shi wani taro yana so ya ga an cika ko in ya goye gaba cikin bace wai ya naga wurin ne haka rakwa rakwa wannan kun shirya kuwa duk sai jikin shi ya sanyi abin da ya so ya fada sai ya fasa to wannan babu alamar ikhlasi tare da shi alamar mutane yake yiwa in ya ga taron mutane to sai ya ji energy sai ya ji karsashi sai ya saki karatu ta wani abin abin a tausaya mai ne abin tausayawa ne a wakala sufiyan kala akhbarani sariyatu abi zaidin rabi ibnu huthaymin qalat kana amalu rabi kulluhu sirran in kana la yaji ar-rajulu wa qad nashara al-mushafa fa yughatihi bi thawbihi ce mai gidanta wanda take matsayin baiwarsa tace dukkanin ayyukansa ya kasance wato a ɓoye yake in yana cikin kata alƙur'ani wani ya zo to sai ya ɓoye ma littafin musafin nashi wa qala an-nawawi fi tibyan saha an shafi radiyallahu anhu annahu qala wadittu anna al-khalqa ta'allamu hadha al-ilma ya'ni ilmuhu wa kutubahu yace ala akwai ala anan ala alla yunsaba ilayya harfun minhu shafi ya ce na so a ce mutane su koyi ilimin nan da nake da shi su san shi ba tare da an ce ni na rubuta ba ba sai an kira sunana ba su dai iya kawai wakala abubakar marwazi kala li ahmad kulli abdul wahhab ahmil zikrak fa inni ana qad bulitu bi shuhra al-imam ahmad ya aika wa don dalibin sa abdul wahhab ya aika mai da sako ta hanya abubakar marwazi ɗaya daga cikin ɗalibansa ne shi ma yace ka gaya ma wane na ce ya yi taka tsantsan da yawan bayyana kashi ɗin da yake ce mu za mu gaya mashi abin da muka sani da aka zarce mu da shahara Ahmad dan Hanbali fa jama'a yace mu za mu gaya mashi bai san me yake yi ba eh wa fi siyari wa dhakara dhabi fi siyari aidan wa dhakara anhu annahu anhu annahu qala uridu an akuna fi shi'abin shi'abin bi makkata hatta la urafa yace na so a ce na bar garin bagadaza na tafi wani lungu a garin makka na kuya ba wanda ya sanna a wata a wata anguwa ko wani loko saboda bayan mas'alar khalqul qur'ani ya zama mashahuri a kasar bagadaza bai iya fita zuwa masallaci ko kasuwa ko majalisinsa abu ya dame shi yace ina ma zan iya barin garin nan in koma makka inda ba wanda ya sanna samu wani lungu kawai in zauna yace inni atamannal mauta sabahan wa masa'an yace wallahi ba abin da nake fata yanzu illa na mutu kawai na cika da imani kafin na halaka wa qala aidan man bule bi shuhra lam ya'man an yaftunuhu ci duk wanda aka fituna da shuhra to ba zai amintu daga yan duniya su jarabce shi ba yan siyasa za su yi amfani da damar da suka samu su yi amfani da shahararka da farin jininka kamfanoni masu talla za su iya mai da kai abin talla haka nan agents wato 'yan sandan ciki za su yi amfani da kai su dinga gaya maka wani zance kana zuwa kana ta faɗa a mambarinka yana ta yaɗuwa kai kana ganin abin arziki kake amfani suke da kai mutane iri daban-daban za su mai da kai wato abin nan commodity din su za su mai da su kai kayan aikin su inni la ufakkiru fi bid'i amri salabtul hadisa wa ana ibn 16 sana yace ina tuna lokacin da nake dan matashi na lokacin da nake fara koyon karatu ina shekara 16 yace lokacin na fi jin daɗin rayuwata a lokacin ba ruwa na da kowa ba wanda ya sanar ɗalibi ne ni gama gari in ta makaranta in karatu in dawo gidanmu yace ina ina begen wannan lokacin la hawla wala quwwata illa billah malam abubakar ibnu ayyash malamin qur'ani yace adna naf'i sukuti salama wa kafa biha afiya wa adna dararin mantiki ash-shuhra wa kafa biha baliya mafi karancin alherin da zaka ci in ka iya bakinka shine zama ka samu tsira daga mafi yawan fitintunu na maganganu kuma ya ishe ka wannan zama lafiya baka ci hakkin kowa ba baka zalunci kowa da bakinka ba baka gulma kowa ba baka kowa kazafi ba baka duk waɗannan abubuwan baka tara wa kanka zanubai ba yace mafi matsala mafi karancin matsalar da zaka samu kana da surutu shine shahara kowa ya san ka kamar yadda yadda mutane suka zama mashahurai ta hanyar surutu domin wannan zamani ne na magana ta zama ita kanta wani kayan gabas ne za ka ji mutane dama an san su ne a matsayin su 'yan magana ne wanda za ce musu expert ko specialist ko analyst masu fashin baki masu warwara masana al'amuran yau da kullum ko sojojin baka ga su nan da iri-iri duka dai ‘yanci da baki ne kawai ‘yan surutu ne to surutu ya zama shi ma wata daraja ce yanzu a yake cewa wani ya ishe ka fitina kuma ya ishe ka bala'i wa ƙarfi ta hassan ibn abi sinan akwai wani malami cikin tabi'ai shi ne hassan ibn abi sinan ta ce kana ya ji ufa ya dukulu fifira shi yana zuwa ya kwanta a cikin bargona matarsa ce in ya zo ta kwanta sai ya kwanta kusa da ita kuma yukhadi'uni kama tukhadi'ul mar'atu sabiha sannan ya ta yaudara ta yana so na yi bacci kamar yadda mace take madanta tana so ya bacci fa idza alima anni nimtu in ya tabbatar nayi bacci salla nafsahu sai ya zame jikinsa fa kharaja sai ya fice daga dakin kuma ya kunfa yusalli sai ya je wani daki ya ta salla matar shi ma so ta san yana sallan nan wa fi safatu sufwa anna amr ibn qais al-mula'i aqama 20 sanatan sa'iman amr ibn qais al-mula'i shi ma malami ne cikin tabi'ai yayin shekara 20 yana azumin litinin da alhamis yana azumin nafila iri-iri ma ya alamu bihi ahlu matan shi basu sani ba ya akai haka ya akhudhu gada'ahu wa yabdu bihi ila al-hanuti ila hanuti dukhan kullun gari ya waye aka ce ka karya mana sai ce a sa min da ya akula zan je da shi kasuwa dama tela ne sai ya tafi da shi kasuwa da ya tafi a hanya sai ya sadaka da abincin fa ya tasaddaqu bi gada'ihi wala ya'udu ila ahli ila ba'da al-isha bai dawo gida sai bayan isha kuma zai ce ka yau fa na sha rana an yi azumi na yi azumi an yi rana ba zai faɗa ce eh ba za a kawo mishi abin buɗe baki ya ce haba haba salaha yau alhamis ma ba za a ɗan mun wani abin buɗe baki ko ki san na yi azumi ba ne ba zai faɗa mata haka ba za ka da abin da ya samu kawai sai ya ci sau da sai da ya rasu aka zo ana labarinsa wasu cikin abokan shi na kasuwa wanda suke azumin tare su ne suka ambata har iyalan suka sani kaga da Allah ya so a sani an sanin amma shi bai nufaci a sani ba wa qala ahmad ibnu asim al-antaki al-khairu kulluhu an tuzwa anka dunya wa yumanna alayka bil qunu' wa tusarrafa anka wujuhan wujuhun nas yace alkhairi da zaka samu gaba ɗaya shine a janye duniya daga barinka sannan a baka baiwar ƙana'a wadatuwar zuci sannan a kautar da fuskokin mutane ba su san inda kake ba ba su san ka ba wani sai ran da ya mutu ma ake sanin shi malami irin malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi ranar da ya rasu akwai mutumin da a Kaduna yake rayuwa ni mun haɗa shi ne gama wannan baka da baka yace wallahi bai taba sanin malam Jafar ba sai ranar da ake sanarwa a BBC cewa an kashe shi sannan ya san shi haka malam Albani namu na Zaria Allah ya gafarta musu gaba daya wato wasu ba su ma san su ba sai da suka shuɗe to ya fiye maka zaman lafiya baka duniya sannan ka zama an san ka din idan Allah ya so a san ka sai a san ka amma a ce kai ne kake neman a san ka yanzu malamai da ustadai da ɗaliban ilimi a wanda su ne suke cigiya gari gari don Allah ina za a ba mu dama mu zo mu karantar ina ne za a yi daura ina ne za a yi muƙabala ina ne ake neman wani wanda zai zai zai zai dinga zuwa duk sati yana gabatar da tafsiri don Allah a taimaka mai shi yake neman wannan ruwa a jallo kaga wannan babu alamar don Allah yake yi babu alama baka san zuciyar shi ba amma alama ba ta nuna cewa Allah yake nufata da kuma wanda zaka ji kullun fatan shi cewa ina so in zama irin Albani ina so in zama irin Jafar ina so in zama irin Dr. Sani me yake zama irin nasu shaharar su ba ilimin su shaharar su ita ce take ba shi sha'awa ba wai irin ilimin su ba to kaga wannan fitina ce a cikin mutane da ba muna so mu takaice ne akan mu ustazai mu ɗaliban ilimi mu masu harka addini banda sauran mutane mu fara gyara kanmu tukunna shi sa shi sa aka takaita akan cewa wato tahziru tullabi da ilmi wal muallimi dan wannan fitinar ta kowa ce amma ta mu ce mu a keɓance sura minti nawa to ai ka ji abin nan to Allah ya kyauta ya qul al-fudail ibn iyad al-fudail ibn iyad wani malami ne cikin sufaye cikin mutanen kirki yake cewa innahu ma ahabba ahadun shuhrata war riyasata illa hasada wa baga wa tatabba'a uyuban nasi wa kariha an yuzkara ahadun bi khairin babu mutumin da zai sayo shuhura sai kaga ya wayi gari ya zama cewa inda mutum ya san shuhura ko shugabanci zaka yana da hasada bai so ya ji wani ya samu wata falala zaka yana da ta'addanci a cikin maganarsa da ayyukansa zaka yana kokarin bibiyan laifukan mutane kuma yana jin haushin ya ji an ambaci wanda alkhairi shi kan nama zai ambaci kowa da alkhairi ba sai dai alherin kansa kawai sai dai ya zama wato yadda ka san wani shago shine shago ba shine mai kanshi kirari ba ko ko kaura shugaban yan yan yan farauta ko shine yake kanshi kirari to kaji malami ya zama kamar kaura ko kamar shago shi yake labarin falalar kansa kuma baya so ya ji ambaci wanda alkhairi to wannan alama ce cewa shuhura yake ne ba kuma da san da ya samu shuhura kaji yana cewa alhamdulillah ai mu mun more ko ina ana jin labarin mu ai yanzu karatun mu yana yaduwa ko ina an ce littafi na ma da na buga kaza kowa ya siya ai kaza kaza kaza kaza kaji malami yana irin wannan jama'a akwai akwai tsoro a ciki akwai tsoro to waɗannan dai ƴan uwa masu albarka kaɗan ne daga cikin waɗannan irin labarai na salaf zan ba muku sauran sai ku je ku karanta da kanku wallahi labaran sa daban tsoro jama'a sa daban tsoro wannan ko wala a cikin kwana uku ne ya go waɗannan malam ibrahim ya sani kwana uku daga sanda muke magana da shi na ɗan bulibili tafai na tsakuro waɗannan inda za a yi ta zakuro su wala sai an yi mujalladi irin waɗannan abubuwan da za a ce ka bi littafin sayar alamin nubala tarihul islam ka bi littafi irin imba'ul gumar na ibnu hajarin irin su safadi irin hilatul auliya kai ta bin tarihohin mutanen da aka san su da irin wannan wallahi juz'i za a yi babba kuma kullum muna tutiya muna cewa su muke koyi da su koyin irin abin da nake ce ma selected practice selective practice wato koyin zaɓi da kanka abin da ya dace da sarri na kawai shi zan yin ce na salaf ne wanda bai dace ba kawai sai in kawo da kai kamar ban gani ba wannan ba koyi da salaf bane wannan sarrai wannan mas'ala ta shuhura tana da tana da afa tana da cutar da take haifarwa ga ta ci an bace ta a ƙarshe shi ne takan kawo wato ta mai da mutane kaga kamar wasu ƙananan mahaukata sabbin mahaukata za ka ga yanzu mutum ne da sunan malanta amma sai ka mahauka yake wato ya zauna ya ta maganganu na rashin kan gado ko na rashin ilimi kuma kamar yadda malaki faɗa da zumana hanya abin mamaki sai ya ɗauka cewa wai mutanen da suke sauraron sa ko ba su san me yake faɗi ba ne ko ko shi tunda yana ganin kama a ɗakinsa yake kamar kowa baya ganin sa babban malamin mu malam Dr. Birnin Kudu Allah ya saka mai da alkhairi rannan kwanakin bayan mun yi waya da shi sai yake sai yake ce min ai na ga rubutunka kana cewa kaza sai ce algatu malam wai kai ma kana gani sai dariya ce to wai bai ganin bai bai ganin kowa a social media ai inda ka saka a social media kaka dauka wai ba wanda na kabari ne kawai bai gani ba kuma haka ne sai mutum ya doka social media yana maganganu wanda za a yi ta mamakin to wannan ko hankalinsa daya ko ko bai da hankali ne wai yana creating content wai yana yana yana yana yana yana yana inviting traffic ya san abin da zai yi wanda za a zai tada kura to wannan ya zama a wurin malaman psychology ya zama wata cuta cikin tuttukan hauka tuttukan kwakwalwa saboda akwai abnormality a cikinsa na ɗaya kenan na biyu yana haifar da wato kaga mutane suna yin ƙarya ƙararren mutum zai ba da labarin da ba haka bane an san ba haka bane zai faɗe shi kuma ya rantse da Allah ko ya yata shi sannan zaka ga akwai bayyanar wato koyi da wasu waɗanda ba ahlul ilmi ba su ɗaliban ilimi ana so su koyi da malamai ne na magabata da ƴan mazan jiya da malamai na nan kusa waɗanda ake musu fatan alkhairi amma sai ga malami ya koma ko ɗalibi ya koma yana koyi da ƴan fim ko ƴan ƙwallo ko ƴan wani abu take-taken shi irin take-taken su wai sai ka ji ma an ce wai karatu sai ka ce mai dogon zango ya zama series kenan karatu ai ba wani magana dogon zango a karatu amma yanzu sai ka ga mutum ya ce wai yana yin karatu wai mai dogon zango wannan wannan language ne na film ba language ne na ilimi ba to ya kamata mutum ya guje shi su ne ya kamata su ga abin alkhairi a gurin ɗaliban ilimi su kwaikwaya ba kai ba kai ka ga abin banza a gurin su kwaikwaya ba sannan ya ya haifar da wato bayyanan ta'alum zahiratu ta'alum dama akwai ta tsohuwar zahira ce shine wato malantar nada kai mutum ya kamata ga mutum ya malanta ne sai yayi karatu a gaban malamai yayi ilimi ya koya malaman da suka koyar da shi sun yadda cewa eh to wane yanzu ya iya abin da muke ganin zai iya karantawa to je ka Allah ya sa ma albarka su baka certificate yadda yake a jami'o'i yadda aka samu labarin ai musu Imam Malik ba sa fara fatawa sai malaman sun ba su izini ko to amma yanzu kawai mutum ne da kanshi zai naɗa kanshi ko kuma da shi da wasu 'yan mutane a cikin lungun angosu za su ce kama zo kamar tafsiri kawai kama malami ne yi saboda sun ɓata da wani malaminsu ko malamin ya ce ba kai za ka ja baki yau ba ko kuma ya nemi wani aure malamin ya ce ka a bashi bai cancanta ba bai da sana'a shi kenan kawai sai ya ji haushin malamin sai ya koma gefe shi ma sai ya buɗe sabon karatunsa ya dinga aikawa da malamin nan raddi to wannan ta'alumi ne kowa yana so a ce mishi malami wani ma ya rasa masallacin da zai yi sai dai daga ɗakin matar shi ma yana da matar kenan wani daga bakin wata kasuwa a garin su haka zai samu wata bishiya ya tsuguna a gabanta ya kafa kyamararsa dole da wai sai an yi malanta duk me ya kawo wannan shine neman shuhura shi ya kawo wannan sannan kuma wannan ya cire albarka ilimi to ni na fi jin takaicin wannan gabaki ɗaya wallahi albarkar da aka sani ta ilimi da darajarsa da saniti ɗin da ke cikinsa da sakresi ƙudusiyar ilimi duk an cire ta saboda duk abin da ya zama yana hannun kowa kowa na iya mu'amalantarsa bai yin daraja idan mutane bai yin daraja darajar shi tana sauka yanzu misali me yasa hayin da ake ganin darajar sojoji saboda sojoji kaɗan ne a cikin mutane in kai in kai abin nan ka ɗauki percentage sannan a ƙa'idarsu in dai ba yanzu ma ba sa rayuwa a cikin mutane suna can wani da ake ce mishi bariki saurakanin za su shigo cikin mutane za su shigo cikin ɗamararsu suna da kwarjini daga sanda aka fara barin suna shiga cikin mutane sai ga kwarjininsu ya ya abin nan dan aka ce ga alaramma duk garin nan dawa cikin alaramma ɗaya ne sauraka yana da kwarjini a matsayin shi na masanin alkur'ani amma da hada qur'ani ta zama kowa ma zai ce yayi da zawarawa da ƴan mata da tsofaffi da sabon musulunta da wanda ya daɗe kowa ma sai ya ce ya yi hadda ko sai zama abin bai da wani kima rana ɗaya ka ji an ce an yi al'aramomi guda 800 can an yaye guda 170 a wata islamiyya sai abin yanzu bai da daraja da kuwa sai an cigita ake samun alarama sai ake ganin girman abin to haka da kalli da sallar juma'a take da mutunci a idan mutane da sallar juma'a biki ne da gaske a musulunci kamar da yake a cikin sunna saboda zaka ga gari kamar zariya masallacin juma'a kwaya ɗaya ne ko kwaya biyu amma yanzu za a kirga masallatai a gari wanda yake da mutum dubu ɗari hala a kirga guda goma watakila a nan garin garin malumfashi watakila a samu guda goma ko? za a samu? su kai ba iya amma za ka ga kusancinsu da juna da sauransu akwai wani gari a nan arewa da yake da masallaci an kirga sun faɗa uku wani sun faɗi sunan garin masallaci wani na jin kamar na masallaci wancan gidan masallacin juma'a wuri ɗaya suke fakin ɗin mashina ‘yan agaji ba sun cakuɗe da juna saboda kusanci kuma kowane juma'a yake to duk sai abu ya rage daraja to wannan abin da kowa yake da sunan wai shi ma malami ne ya rage wa ilimi daraja aka waye gari kowa ya yana yin abin ilimi sai kaga har jahilai wani ma zai fito ya ce duk da dai mu ba malamai bane amma malaman nan abin da suke ba gaskiya bane yana itirafi da jahilci yana mai malamai raddi wani ma ko ta da baki na a zo a gani bai iya ba amma saboda malamai walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu saboda basu mutunta ilimin ba su ma bai mutunta su ba saboda haka jama'a ina ba kaina nasiha da sauran masu saurare na kai tsaye ko daga baya cewa mu guji ire-iren waɗannan ɗabi'u wannan ɗabi'a ce wadda take ba ta alkhairi ba za ta ja mana matsaloli da yawa za kuma ta ja a sanai da za mu ja wa addini matsala sannan kuma mun ji sakamako da wato Allah ba zai karɓi aikin mai yin haka ba kuma mutum na iya zama cikin waɗancan uku da aka ce za a fara gwalala wuta da su ubangiji Allah ya gafarta mana zanubanmu Allah ka tsare mu daga dukkanin sharorin kawunan mu da munanan ayyukan mu Allah kuma ka samu gama duniya lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah